بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jama'a musulmi barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci namu daga cibiyar mu ta darul hadithi salafiya kafin babban malamin mu Muhammad Awwal Adam Albani Zaria Allah ubangiji ya jika shi da rahma a yanzu da muke magana mun shiga daren Laraba daren shida ga watan Sha'ban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina yau shekara 1446 daidai da hudu ga watan biyu shekarar bature biyar, wannan kuma shine darasi na bakwai insha Allah wato mai lamba bakwai a cikin jeren giyar muqaddimar sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha wallafa al-shaykh al-allama abu abdurrahman muhammad nasiruddin ibn nuh al-albani Allah ubangije ya ji kashi da rahma idan jama'a masu bibiyan mu ba su manta ba mun shiga inda malam yake bayani game da zantuttukan manyan limaman musulunci wanda ake dogaro da su game da cewa bin sunna to shine abin da yake wajibi na kowane musulmi hasali ma idan aka samu wani zance daga cikin zantukan su ya saba wa abin da ya tabbata daga sunnar manzon Allah to a aje zancen su a dauki sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama malam ya rinka kawo mana wato samfurin maganganun nasu ɗaya bayan ɗaya min ji na farko zantuttukan abu hanifa annu'man bin thabitin Allah ya ji kanshi da rahma a inda ya faɗi maganganu da suke nuni zuwa ga haka cewa sunnar manzon Allah ingantacciya to ita ce zancen su kuma ita ce ra'ayin su haka muka ji maganganu na al-Imam Malik bin Anas bin Malik rahmatullahi alaihi a inda shi ma ya tabbatar da cewa lallai duk abin da ainihin wato mutum zai faɗi yana iya yin kuskure amma ban da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka zancen manzan Allah shine zance kaɗai wanda babu kuskure a ciki a ƙarƙashin wannan ana iya ɗaukan zancen manzan Allah kai tsaye amma zancen duk da ba na manzan Allah ba ba lallai a ɗauke shi ba da haka shi ma yace duk maganganunsa idan ya saɓawa ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to a aje wannan zancen amma in an yi dace zancen shi ya dace da alkur'ani da sunna to ai aiki da alkur'ani da sunna ba dan zancen shi bane ina fata jama'a an gane to za mu tashi inda malai ce salisan wato na uku ash-shafi'iyyu rahmatullahi alaihi ko rahimahullah sai zantuttukan al-imamu shafi'i muhammad ibnu idris ash-shafi'i Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da rahma wanda imamu shafi'i kamar yadda zamu zo mu ji shi zantuttukansa aka ce su ne ma suka fi fitowa ƙarara kun dai yadda muka ji na imamu abu hanifa da malik amma na shafi aka ce ya fi fitowa ƙarara kuma ya fi nacewa wato ya fi mayantan maimaita zancen lokaci bayan lokaci tare da cewa shi allah ya tsara kamar yadda malaman tarihi suka ba da labari cewa shi wato ahlul baiti ne yana daga cikin jikokin gidan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama allah madaukakin sarki ya jikan shi da rahma kai tsaye malam yace wa amma al-imamu shafi'i rahimahullah shi kuwa babban limamin musulunci wanda aka fi sani da ash-shafi'i Allah ya kara mishi rahma fannuqulu anhu fi dhalika akthar wa atyabu kun ji zancan maganganu da aka samo daga gare shi to sun fi yawa fiye da na sauran sannan kuma sun fi wato daɗi wajen ajiyewa game da cewa lallai ai aiki da sunnan manzon Allah ne ba zancen wani ba al'imamu ibn hazmi da ya zo cikin ainihin wato a risalarsa yake ɗauko waɗannan zantuttuka yake cewa innal fuqaha a alladina qalladu mubtiluna littaqlid lallai manyan limaman fiqhu waɗanda ake wato makalkalewa ko ake bin su alladina kullidu mubtiluna littaqlid yace ba daidai bane a makale musu a ce duk abin da suka faɗa shine za a bautawa Allah da shi malaman fikihu ba su Allah ya aiko mana ba an fahimta sai ce wa innahum nuhu ashabahum an taqlidihim su da kansu sun hana mabiyansu su rinka makalewa zantuttukan su haka duk malamin Allah yake ba zai dora mutane akan zantukan shi ba zai dora su ne akan zantukan Allah da manzon Allah da haka shi ma ya zo ya koya musu me Allah yake ne me manzon Allah yake amma ba ra'ayin shi ba da haka iya bambance abin da yake maganan Allah da kuma ra'ayoyin mazaje jama'a ana fahimta ko da haka yace malamai suna cewa suna cewa mutane ne su bi Allah su bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma ba wai su bi su ba dan su ma bin manzon Allah suke yi a cikin ainihin wato wahayin da Allah ya aiko masa na alqur'ani da sunna wa kana ashadduhum fi dhalika ash-shafi'i wanda yafi kowa tsanantawa game da cewa lalle lalle fa abu sunnan manzon Allah ne kada a dauki ra'ayin mazaje yace babu irin Imam Shafi'i yafi kowa tsanantawa fa innahu rahimahullah can kasa muke karatu ina fata an gani ko fa innahu rahimahullah saboda shi al-Imam Shafi'i ballaga min at-ta'kid fi ittiba'i istihah al-athar ya kai makura wajen karfafa cewa abi abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wal akhd bima awjabathu al-hujja sannan duk abin da hujja ya tabbatar to shine za a yi riko da shi haythu lam yablugh ghayra sama da wanda ba shi ba sauran malaman su ma sun faɗi amma shafi'i ya fi matsawa akan cewa lallai abu sunna wa tabra'a min an yuqallada jumla kun gani ko ya barranta daga cewa ai mishi makantan biyayya kamar yadda muka fara ishara idan aka ce taqlidanci shine ka rinka bin maganan mutum ba tare da ka san hujjan zancen ba ba shine makantan biyayya ba irin yadda makawo ke bin jagoran shi ba duk inda ya ja shi sai ya tafi to ba a yi wa kowa wannan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa waɗannan malaman da yake su ma sun fahimci haka amma su Allah ya fifita su ta hanyar da Allah ya sanar da su abinda mafiya yawan mutane ba sani ba har mutane suka tabbatar da iliminsu da nagartansu to shi yasa suke yi wa mutane wasiya akan cewa duk abin da kuke gani muke karantowa muke faɗi da Allah ya bamu falala ta malanta baya nuna cewa a rinka bin zantuttukanmu mu da haka in magana ya zo daga manzan Allah to na manzan Allah shi ne abin bi jama'a an fahimta ko domin sun san wani lokacin a matsayinsu na malamai ba komai suka sani ba dole a cikin zantuttukansu za su yi wani magana wata rana wanda babu hujja akan magana ƙoƙarinsu ne tsoron Allahnsu ne iya abin da Allah ya sanashe su shi za su faɗa to idan wala Allah nan gaba ko a zamanin nasu ma da suke raye kana iya zuwa ka samu wani zance daga manzon Allah ingantacce wanda ya saba ma wanda su suka yi ba bisa dalili ba to shine suke maka tankiya cewa abun bi shine zancen manzon Allah jama'a ana fahimta ko da haka ya ci gaba da cewa wata tabra'a min an yuqallada jumla sun barranta musamman imamu shafi'i cewa kada a rinka mishi makantar biyayya wa a'lana bidhalik kuma ya fito karara ya faɗa haka to kaga mabiyansu a yau wanda suke musu irin wannan makantar biyayya a ce tun da shafi'i ya faɗi kaza ba tare da an san dalilin zancen ba ko da hadisi ya inganta ba za a ɗauki hadisi ba tun da shafi'i ya faɗa kaga waɗannan ba mazhabin su suke bi ba kuma waɗannan malaman sun barranta da su iz tabarra alladina tubi'u min alladina taba'u sai ma an je ranar tashin alkiyama za a ga yadda waɗanda wato suke ganin sun bi wasu malamai ne za a yi barambara tsakaninsu da waɗanda suka yi su waɗancan suna cewa ba ruwanmu ba mu ce ku bi mu ba su kuma suna ce ai ku ne aka ce mana manyan malamai shi yasa muka bi ku a ranar za ka gane bambancin bin wani at the expense of barin bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya sa mu dace da haka yace au asaltu haka ne okay can kasa muke ko wal aqdu bima awjabahu al hujja sai ce wa tabra min an yuqallada jumla wa alana bidhalik ya bayyana haka karara nafa Allahu bihi a'zama ajrahu sai ce Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu maganganun nan na Imam Shafi'i kuma ya ainihin wato saka mishi da mafi girman lada falaqad kana sababan ila khairi kathirin Imam Shafi'i ya zama dalili da mutane da yawa suka yi riko da abin da yake daidai maganganun nan da ya faɗi ya sa wasu da dama sun rinka riko da maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya inganta zaka zo ka ji manyan malaman mazhabin Shafi'i haka suke yi har zai buga mana wani misali a nan gaba insha Allah mun gane wannan gaban sai mu koma sama sai ya ce wa atba'uhu aktharu amalan biha wa as'ad mabiyan imamu shafi'i wato waɗanda suka yi riko da mazhabin shi to sun fi kowa kiyaye wannan maganganun wajen cewa in dai maganan manzon Allah an samu ta saba wa fatawan shafi'iyya a aje fatawan shafi'iyya a aiki da na manzon Allah gaskiya in shafi'iyya sun yi zara wato sun yi fice saman sauran mazhabobin ina fatan an gane wa as'adu kuma san an yi wato yi nasara fa minha daga cikin maganganu al-Imam Shafi sai ku saurara ku ji awwalan mala yace na farko Imam Shafi yana cewa ma min ahadin illa wa tadhhaba alayhi sunnatun li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu wani mutum face sai da wata sunna ko wani sunna daga cikin sunnonin manzon Allah ta bace mishi bai san shi ba haka ne ko ba haka bane akwai wanda zai iya cewa dukkanin karatun sunnan manzon Allah ya san su ƙarya ne wannan kai ma ka san ba zai yi ba saboda Allah ya ce wa ma utitu min al-ilmi illa qalila da haka yace ma min ahadin babu wani mutum daya illa wa tadhhabu alayhi sunnatan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai da yazan akwai wasu sunna na manzon Allah da bai sani ba haka ne ko ba haka bane haka ne sai yace wa ta'zubu anhu kuma ya mai da shi gauro shine ma'anar uzuba wato sunnan ya ƙi auren shi saboda bai san shi ba ina fata fahimta su mutum akwai sunnan da bai sani ba akwai sunnan da ya jahilta akwai sunnan da ya yi nisa daga iliminsa da haka dole watan wata rana kana iya yin wani fatawa wanda baka san sunnan manzo Allah da ta zo akan shi ba abin da yake cewa kenan duk girman malantanka kuwa sai ya ce fa mahama qultu min qawli to tun da ni na gane wannan ka'idan kuma na tabbatar haka abin yake to ni ma duk maganan da na faɗa kaga yanzu yana jan hankalin mabiyan shi kenan ko au asaltu min asli ko kuma na gina muku wata ka'ida a shari'ance na addini fihi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khilafu ma qultu sai aka samu daga manzon Allah wani zance da ya saba wa abin da na bada na fatawa sai yake fal qawlu ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce magana ɗaya ita ce za a ɗauka wace ta manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallam tashi ita ce ma zance nitawa ba zance ba ne da haka kuma ta ta tawa kuna jin shafi'i ko sai ya ce wa huwa ƙauli kuma daga ranar ni kaina ko da ban san maganan ba na jefar da nawa na mai da ta manzan Allah ita ce magana ta jama'a ka ji abin da shafi'i ya faɗa kenan da haka da wata dalili yau za ka samu hadisin manzan Allah ta inganta akan matsala sannan shafi'i ya ba da fatawa ba da wani dalili na sunna ba kuma ka ce wai a yi riko da maganar shafi'i a barta manzan Allah yanzu shafi'i kake bi ko ko ra'ayinka saboda shi shafi'i ya ce maganar shi ma ba zance ba ne ta manzan Allah ita ce zance kun ji na farko ko wannan magana al-imamu al-hakim an-naisaburi shi ya fitar da shi da isnadin shi har zuwa imamu shafi'i din kamar yadda ya zuwa cikin littafin tarihu madinatu dimashq na al-imamu ibnu asakir haka cikin littafin ilamul muwaqqi'in ko a'lamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin na al-imamu ibnu al-qayyim haka cikin littafin iqazu himan ulil al-absar na al-kullani kamar yadda zamu zo mu tattauna insha Allah to jama'a kun ji wannan ثانيا sai magana na biyu إمام الشافعي هنا توا أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد duk wanda wato musulmai gabaki ɗaya sun haɗu kaf babu wanda ya saba ma wannan ka'ida gaba ga musulmai su ne malamansu kenan ko yace to sun haɗu akan cewa man istabana lahu sunnatan an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duk wanda wata sunnar manzon Allah ta zo gare shi ya ji bayani aka ce daga manzon Allah ya ce kaza ko ya hana kaza an fahimta ko tabbata gare ka cewa sunna ce ingantacciya sai ce lam yahilla lahu lam yahillu lahu an yada'aha li qawli ahadi baya halatta ga irin wannan bawan ya aje zancen manzon Allah saboda zancen wani shi kowane ne wani nan kun jaji jama'a don haka duk sanda aka ce ga abin da ya tabbata daga manzan Allah to duk wanda ya faɗi saɓanin wannan daga ra'ayin shi ku kiyaye jama'a daga ra'ayin shi to ba za a yi aiki da wannan zancen nashi ba ko misalin zarra jama'a ana fahimta ko muna faɗin wannan kuma muna sane da cewa so da dama malamai da suke an yi wato yin wasu fatawowi da za ka ga a zahiri sun saba wa wani hadisi da kai ka samu to wasu ba wai suna saba wa zancen ne da ra'ayinsu ba a'a wasu hadisan ne su ma suke dogaro da su ina fata an gane to idan an samu irin wannan ka kiyaye to kai tsaye kai kuma kada ka ce ai tunda hadisi kake da shi wancan maganan zancen banza ne a'a saboda shi ma ba zancen shi bane shi ma da hadisi ya dogara jama'a na gane wannan ka'ida ko to a irin wannan ne yanzu sai a zo a gwara hadisan sai a fara bin ka'idodi da malamai suke bi in an ga hadisi guda biyu a zahiri sun saba wa juna wannan wani fannin ilimi ne kuma ta musamman wanda babu wanda yake iya kutsawa ciki sai malamai wannan ya dogara da wani hadisi ya ce abu kaza halal ne wannan kuma ya dogara da wani hadisi ya ce abin nan kuma ba halal bane kaga a zahiri maganganun na dukan juna to abu na farko sai a dauko hadisan duka yanzu babu magana wanda zaka dauka ka aji domin dukkan su magana manzo Allah sai dogara da shi ku kiyaye wannan da bambanci abin da su malaman suke faɗi a nan su malaman cewa suke yi idan magana tasu ce ba su ce hadisi ba ra'ayi nasu ne ba sun ce na manzan Allah ba to a nan ne suka ce kai tsaye kai watsi da tasu zancen ka ɗauki ta manzan Allah kun gane wajen yin abin to amma yanzu kamar yadda nace wannan hadisi ya dogara da shi wannan ma hadisi ya dogara da shi to malamai sai su a gayyato hadisan duka sai su aikin bincike tukuna shin hadisan duka ma sun inganta to a mafi yawan lokaci in dai hadisan na karo to idan malamai suka fara aiki a kansu sai sun gano ɗaya hadisi bai inganta ba ɗaya ne ya inganta kaga daga sanda aka gano wacce bata inganta ba shikenan magana ya kare sai a ce dama wannan ba zancen manzon Allah ba ga yadda aka yi aka gano da haka sai a aje wannan zancen sai a aiki da ingantaccen kun fahimci wannan na biyu ana iya samu kuma hadisan duka su inganta ina fatan jama'a an gane to a nan ma sai a tafi zuwa ga ƙa'ida ta biyu shine menene a yi ƙoƙari a gano cikin zanciccikan babu wanda annabi ya faɗi tun farkon lokaci wanda daga baya sai ya zo ya faɗi wannan sai ya zan wannan ya saba wa wancan to idan an gano wannan sai a ce to ai abu ne mai sauƙi a farkon al'amari ne annabi ya ba da wancan dokar amma daga ƙarshe ya faɗi wannan sabon dokan da haka wannan zancen ya ture wancan shine annasikh wal mansukh jama'a kuna gane ka'idojin da malamai suke bi kaga har yanzu ba a ji ainihin wato ra'ayin wani akan matsalar ba sannan kuma an yi kokari a tace dan a tantance wanne ne daidai dan ba zai taba yiwa maganar manzon Allah kuma su saba wa juna ba duka ba zai yi ba wani lokacin idan an zo sai a gaza fahimtar wanne ne ya zo a farko daga cikin hadisan wanne ne ya zo daga baya ana fahimtar cewa hadisan duk kuma sun inganta babu wanda yake da rauni a ciki to a nan ma akwai hanyar da malamai suke yi sai su ce yaya annabi ya karantar da sahabbai hadisan menene fahimtar magabata game da hadisan to idan aka yi wannan sai ka zo ka ga ashe wannan yana magana ne akan matsala daban wannan ma yana magana akan matsala daban duk akwai misalan wannan jama'a ba jama'a ana gano wannan da ke ko na kawo wannan ne a nan gaban ba don in warware mana wannan matsalan ba amma don in marmaza in faɗakar da mu domin wasu suna yin ganganci saboda shi yana gani yana da wani hadisi sai ya ji an faɗi wani fatawa saɓanin wannan sai ya ce ai su shafi sun ce a yar to sai ka duba tuna wancan maganar na malamin ne koko shi ma hadisin ne ina fata an kiyaye amma kai tsaye in dai ba wani dalili ya dogara da shi ba to nan ka ajiye zancen shi zai kai aiki da na manzon Allah mafhum tayyib da haka sai malam yace malamai su gabaki ɗaya sun haɗa kan cewa duk wanda sunnan manzo Allah ta bayyana gare shi to ya aiki da wannan sunnan ya aje zancen duk wanda ba na manzon Allah ba an fahimta ko dan baya halatta ka ɗauki magana wani at the expense of aje ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-imam ibn qayyim ya faɗi wannan a cikin wancan littafi nashi a'lamul muwaqqi'in haka al-imam al-fullani malam Umar dan Muhammad dan Muhammad al-Fullani wani bafulatani ne mutumin Afrika ina fata an fahimta ya zuwa karni na sha hudu kamar shekara dubu ɗaya ɗari uku da wani abu da suka gabata babban malami ne malamin sunna an fahimta to yana da littafi da ya rubuta shine wancan littafi da muke ishara iqazu himami ulil absar ina fata an gane fadakar da himman masu basira game da bin sunna ko alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to anan ne da ya kawo waɗannan bayanan thalithan na uku malai yace imamu shafi yana cewa idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت yace idan kuka samu wani zance a cikin littafi na wato cikin littattafan da ya rubuta wa al'ummar musulmi sai kuka ga wani magana a cikin littafin da ya saba wa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace to kai tsaye ku ku ba da fatawa da wannan maganar manzon Allah ne nawa kuma ku ajiye min ina fata gane ba ruwan ku da tawa ku barta a nan inda kuka ganta ku yi aiki da ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi riwaya a wata riwaya shafi'i cewa yake fattabi'uha ku bi wannan ta manzan Allah da kuka gano wala taltafitu ila qawli ahadin kada ku waiga ku kalli zancen kowane ne inda aka ce ga ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a ana fahimta ko wannan magana shi ma yana nan al-Imam al-Harawi ya ainihin wato fitar da shi a cikin littafinsa shahararre zammul kalam wato malam abdullahi dan muhammad alharawi haka al-imam al-khatib wannan wani babban malamin sunna ne shi ma ina fata an gane ka karanta tarjaman shi a cikin siyar alamin nubala yana daga cikin malaman da suka tsayuwan daka wajen ba wa sunna manzon Allah kariya a zamanin shi kuma yayi maganin yan bid'a da masu son kawo barna cikin addini yana da littafi da ya rubuta mai suna zammul kalam zargin ilimin kalam ilimin philosophy wanda da shi ake tunkuɗe sunnonin manzan Allah da yawa ka kawo ma mutum nasi sai ya rinka kawo maka magana na hankali wai to ai a hankali ai wannan kaza kaza kaza kaza to wannan batattu ne shine ya rubuta littafi yana bayani game da zarge su to anan ne ya rubuta wannan magana na Imam Shafi'i akan cewa duk abin da kuka gani a littafi na da ya saba wa sunna ku aje ta ku dauki ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kada ku sake waiwayan maganan wani ma ba wai ni ba in dai ta saba wa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka al-khatib al-baghdadi shi ma ya fitar a cikin littafin sa al-ihtijaj shafi'i wato waɗanda suke hujja da imamu shafi'i mun san baghdadi shi ma yana daga cikin mazhabin shafi'iyya to anan ne ya rinka bayani game da ka'idan da za a bi a yi hujja da maganganun imamu shafi'i Allah ya sa mu dace haka wasu malamai ma duk sun fitar a cikin littafansu rabi'an zancen shafi'i na hudu yace idza sahha alhadithu fa huwa madhhabi kaji irin magana Abu Hanifa idan hadisi ya inganta fa to wannan mazhabi na kenan da haka kaka tsaya ma tunanin cewa na taba karantar da hadisin ko ban taba karantarwa ba in dai ya inganta to ka kaddara kawai ni ma shi na dauka matsayin ra'ayi ko da ban san hadisin ba to rashin sani na yasa baka taba jin shabaki na ba to kai yanzu da ka san shi to ka dauka da ni da kai duk za mu aiki da hadisi abin da shafi yake cewa kenan wannan magana al-Imam nawawi ya fitar a cikin wancan Na'am ga wani magana nan kafin mu je gaba ina gani yana da kyau mu dan karanta shi al-Imam Sha'rani shi ma ya fitar haka al-Imam al-Hakim a inda ya dangana zuwa ga al-Imam al-Baihaqi da kuma wancan malam al-fullani qala sha'rani bari ku ji abin da sha'rani ya faɗi yace qala ibn hazm al-imam ibn hazm yace az-zahiri kenan ko ai abinda imam shafi yake nufi anan idza sahha al-hadith fa huwa madhhabi yace ai sahha indahu aw inda ghairi min al-a'imma ba wai fa sai hadisin ya inganta a wajen shi shi shafi'i ba a'a duk malamin da hadisi ya inganta ta hanyar shi to ka ɗauka kawai ni ma ina tare da wannan ra'ayi kawai tun da dai hadisi ne ba maganar shi ba shi malamin so ba wai sai hadisin da imamu shafi ya inganta ba kaga a ƙarshen wannan ka'idan za ka gane cewa imamu shafi yana bin duk wani malami da ya zo da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'an gane ko qultu sai malam Nasiruddin Albani ya ce wa qawluhu al-ati zancen shafi'i da za mu karanta yanzu bayan wannan aki ba hada bayan wannan da muka ji sarihun fi hadal ma'ana yana fitar da ma'anar wannan maganar ibnu hazmin karara akan cewa duk hadisin da ya inganta ko daga wajen waye ba wai sai a wajen shi ba to wannan hadisin shine ra'ayin shi zaka ji zancen shi wanda zai fitar da wannan ma'anar karara qala nawawi rahimahullah ma muhtasaruhu ga abin da imamu nawawi faɗi imamu nawawi shi ma kamar yadda muka sani ba shafi'i ne ko amma daga cikin malaman hadisin shafi'awa sai yasa kaga su suke da tsafta wajen yin aiki da sunna da ta inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba makantan biyayya suke wa shafi'i ba bari ku ji abin da ya faɗi wato ya kawo kulasan zancen yace wa qad amila bi hadha ashabuna fi mas'alati at-taswid kun ga wannan ka'ida ta imamu shafi'i to manyan malaman mu na shafi'iyya sun yi aiki da ita ga misalan wuraren da suka aiki da ita zai buga mana yace a cikin mas'alar taswib ne suke nufi da taswib a wajen kiran sallah ta asuba ana faɗin as-salatu khairun minan nawm ko to wannan zancen as-salatu khairun minan nawm shi suke nufi da taswib to ɗan mazhabin shafi'iyya sun yi aiki da wannan ka'ida ta al-imamu shafi'i suka inganta wannan lafazin kuma suke aiki da shi a wajen kiran sallah a daidai lokacin da akwai malaman da su ba su tafi akan wannan ra'ayin ba suna cewa makaruhi ne faɗa salatu khairu minan nawm to kun ga irin magana sun ce makaruhi ne kuma kai har an samu wasu da suka danganta maganan zuwa Imam Shafi'i cewa Shafi'i ma ya ce makaruhi ne to su ƴan mazhabin da suka zo daga baya sai suka ce amma mu mun samu hadisi daga manzon Allah ya tabbata to kaga kenan me ya kamata su yi idan za su yi wa Imam Shafi'i adalci su bi fatawan shafi'i da yace makaruhi ne faɗi ko ko su aiki da hadisi da yace ana faɗi a sallah kuma su faɗa su aiki da hadisi da haka yace sai muka aje maganar shafi'i a nan sai muka ɗauko sunnan manzon Allah sai muka yi aiki da shi a mazhabu wannan ya nuna sun raina imamu shafi'i kenan ya nuna kuma sun saba wa ra'ayin shi to kaga wannan shine abin da ake nufi da wato mutum ya rinka bin malamai ala basira ba wai kawai ka zama jumud jumudul akli ba wai a tun da imamu wani ya faɗa to ko da hadisi ka gani kan ma kai aiki hadisi kai akwai wanda suke cewa ko da qur'ani ne fa ka kai aiki da qur'ani to ba ku sani ba karanta tafsirin wa yake da suna sawi a cikin tafsirin shi yace bin qur'ani da sunna a aje maganan malamai yace wannan shine asalin kafirci ma to jama'a irin waɗannan ne za a tsaya kuma ana waiwayan zancen su kuma ka ce ba za a zo a yi bayani ba mutane su fahimta mutumin da zai ce ka ajiye alkur'ani ka ajiye sunna saboda maganar wani ƙato waye shi Allah ya aiko shi ne to kaga ɗan shafi'iyya anan kaga sun yi aiki da maganar imamu shafi'i shine maganar da ake cewa to ga misali na farko shine a wajen matsalar taswif ko da haka yan uwa ɗalibai ku je ku yi ƙoƙari ku karanta wannan zantuttuka da aka yi game da wannan matsala ɗin za ka samu ƙarin ilimi kuma ka gane me ake nufi da wannan ƙa'ida ta imam shafi a nan sannan na biyu ya ce wa shiratu tahalluli min al-ihrami bi uduril marad sai kuma matsala ta biyu wanda a nan ma 'yan shafi'iyya sun yi aiki da wannan ƙa'ida ta yi wato imam shafi'i wajen me wajen ajiye zancen imam shafi'i tunda ya saba wa sunnan manzon Allah shine matsalar ne matsalar sharɗanta cewa idan wani rashin lafiya ya kama ka a matsayinka na mai aikin hajji cewa za ka warware ihraminka kun san idan mutum ya zo ɗaukan harama na hajji da umara bayan ya ce labbaika Allahumma umratan mutamatti'an biha ila hajji to kuma akwai shar wato an sharɗanta kana iya ƙarawa da cewa Allahumma muhilli haitu habastani to wannan ya tabbata a sunna amma shafi yana ganin ba za a faɗi wannan zancen ba shine yan shafi'iyan da suka zo suka ce nan ma Allah ya ji kan shugaba eh shugaba alherin Allah ya kai gare ka ya aje wannan fatawan a can a national mu nan za mu yi aiki da sunnan mu za Allah ne shine international na fata an fahimta da haka suka ce za a iya yin wato za a iya daukan harama da wannan sharadin shine ishtiratu tahalluli min al-ihram bi udhri al-marad cewa ya Allah idan wani irin rashin lafiya ta kama ni ba tare da na riga na karasa aikin hajji na ba zan iya warware ihramina wa gairihi ma da wasu misalai ma wanda ba ba muhallin buga misalan bane anan amma nan kun ƙara fahimtar matsalan ko sai mala yace min ma huwa ma'rufun min kutubil madhhab wannan abu sananne ne ga duk wanda yake karatu a cikin littattafan wato da aka rubuta ala madhhab imam ash-shafi'i musamman ka karanta al-majmu na nawawi zaka ji waɗannan bayanan sai yace wa mimman hukiya anhu annahu afta bil hadith min ashabina daga cikin manyan malamanmu da suke bin mazhabin shafi'iyya da aka ba da labari cewa sun zo kan wani fatawa da shafi'iyayi sai suka ga hadisi da ya saba wa fatawan kai tsaye suka aje fatawan shafi'i suka yi fatawa da hadisi daga cikin malaman sai ce ga misali abu yaqub al-buti al-buwaiti abu yaqub al-buwaiti yana daga cikin malaman shafi'iyya wanda inda ya ga hadisi zai aje fatawan shafi'i saboda ne saboda cika washiyan imamu shafi'i kaga wannan shine hakikanin bashafi'i ko eh wa abul qasim ad-daraki haka abul qasim ad-daraki shi ma an bada labari yana fatawa da hadisi in ya inganta ya ajra ayin shafi'i wa min man ista'malahu min ashabina al-muhaddith al-muhaddithain daga cikin waɗanda suka aiki da wannan ka'ida daga cikin malaman mazhabin mu har ila yau al-imamu abubakar al-baihaqi malam baihaqi namu mai sunan wa akharuna da kuma wasu ma wa kana jama'atun min mutaqaddimi ashabina idza ra'aw mas'ala fiha hadithun wa madhhabu shafi'i khilafu amilu bil hadithi wa aftau bihi da haka malaman mazhabin shafi'iyya yace sun kasance duk sanda suka ga wani hadisi daga manzon Allah sai kuma ga fatawan shafi'i ya saba wa hadisin yace to aiki da hadisi suke yi ba sa daukan fatawan shafi'i ƙa'ina in suka yi aiki da hadisi sai kuma su ce mazhabu shafi'iyu ma wafaqal hadisi mazhabin imamu shafi'i to shine abin da ya dace da hadisin manzon Allah jama'a wannan bai fi adalci ba da haka wajibi jama'a in dai an ce abu ya tabbata daga manzon Allah to kowane mazhabi kake ji kowaye malaminka to ka iya ji cewa zaka aje zancen shi ka dauki ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a mun gane kaidan nan ko Allah ya sa mu dace qala shaykh abu umar al-imamu abu umar annamari ga abin da yake cewa shi ma daga cikin wancan littafi a salafat fuqaha din nan ko yace faman wajada min ash-shafi'iyya hadithan yukhalifu madhhabahu nazara da haka duk wanda ya ga wata fatawa daga cikin fatawoyin malaman shafi'iyya ko na shafi'i da ta saba wa hadisi yace to ka tsaya da kyau ka kalli wannan hadisin da ya zo in kamalat al'alat wal ijtihad fihi mutlaqan aw fi zalika al bab aw al mas'ala kana lahu istiqlal bil amal bihi idan hadisin ya cika ka'ida da ake tabbatar da hadisi daga manzon Allah a bisa ilimi na malaman usulul hadith to shi kenan sai ka ɗauko wannan hadisin kai aiki da shi a wannan babu wa in lam takmul wa shaqqa alayhi mukhalafatul hadith ba'da an ba'atha falam yajri li mukhalifihi anhu jawaban shafiya falahu al'amalu bihi yace amma idan hadisin da ka samu baka tabbatar da ingancin hadisin ba kuma ga wani hadisi can wanda ya saba ma wanda kake rike da shi to a nan kada kai gaggawan aje fata wanda ka ji aka yi sai ka gama aiki akan hadisin da ka samu tukuna ina fatan kun gane sai ce a nan kana iya aiki da fata wanda imamu shafi ya bada in kana a amila bihi imamun mustaqillun ghayra shafi yace musamman in wani limami yayi aiki da ɗaya hadisin ba imamu shafi kadai ba kun gane abin da yake cewa anan ma'ana an ka samu wani babban malami bijimin malami ya yi aiki da wani fatawa wanda yake da wani hadisi an fahimta amma baka tantance hadisin ba to tun da ka samu wani malami ya yi aiki da hadisin to kana iya aje wannan ra'ayin kai aiki da wancan hadisin ina fata an gane sai ya ce wa yakunu hadha udran lahu fi tarki madhhabi imami huna sai wannan aiki da kai sai ya zama uzuri gare ka na barin mazhabin limamin ka wato ka bar limamin ka ka tsallaka ka ɗauki hadisin da wani limamin wani mazabi ya aiki da shi an gane wannan da ke ko sai ce wa hadha alladhi qalahu hasanun mut'inun wallahu ala hasan mut'inun wallahu ala ya ce wannan magana da abu umar ya faɗa magana ce mai kyau kuma abin alura Allah shi ne mafi sani mala albani ya ce kultu ni kuma ga na wata alikin wa hunaka suratun ukhra amma fa wannan magana da abu umar ya yi akwai wata kuma da bai waiwaye ta ba lam ya ta'arrab li zikriha ibn salah bai lura da wannan zancen ba wato shi ibn salah ok afwan abu umar amr ne a can nace abu umar ko abu amr ibn salahi kenan mai littafin muqaddima ba abu umar annamari da nace ba menene wannan ɗaya maganar da ibn salah bai wayoye ta ba sai ce wa hiya fima idza lam yajid man amila bil hadith shine maganar da wasu malamai ke yi cewa to wannan hadisi da kai kike cewa ya inganta daga manzon Allah wani malamin fiqh ya taba aiki da shi kasan suna kawo wannan shubha wai ai ba za ka iya aiki da hadisi ba sai in wani malami ya taɓa aiki da shi to malam nasu jin albani ce to ka samu hadisi ya saba wa fatawan wani malami amma kuma baka san wanda ya taɓa aiki da hadisin ba ya za a yi sai malam ya ce ba ma za ya sana'u me zai yi kai da yanzu ka samu hadisin me za ka yi ajaba an haza taqiyuddin subuki babban malami malam taqiyuddin subuki ya ba da jawabin wannan tambayan fi risalatin a wata risala ma'ana ƙaunin shafi'i idan sah hadis inda yake bayyana menene ma'anan maganar imamu shafi'i da yake in hadisi ya inganta wal aula indi mal nasu din albani ce ni a wajena fa qala shi afwan taqiyuddin da yazo zai bada jawabin sai yace wal aula indi abin da yafi dacewa ni a wajena ittiba'ul hadis kabo wannan hadisin kawai tunda da ya tabbata hadisin ingancin shi ya tabbata daga manzon Allah amma ba ka da wani limami da ya taba aiki da fiqhu kuma ya saba wa fatawan limaminka to kakka aje wannan hadisin ka bar fatawan limaminka kai aiki da hadisi yace ni abin da nake gani kenan an gane jama'a sai yace wala yufridul insan a nafsuhu baina yaday nabi sallallahu alaihi wal yufridul insanu a nafsuhu baina yaday nabi sallallahu alaihi wasallam abinda zaka yi shine zaka kaddara kai ne a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake baka wannan hadisi tunda an ce maka hadisi ya inganta to ka kaddara ga ka ga manzon Allah yana gaya maka hadisin sai ka ce amma ya manzon Allah ka bari sai na ga Imam Abubakar Siddiq ya yaki da hadisin haka ba za ka faɗa haka ba to tunda ko ya tabbata daga manzon Allah kawai kai aiki da hadisin Allah ya kyauta sai ya ce wa qad sami'a zalika minhu ka kaddara cewa kai kake jin hadisin daga manzon Allah ayasa a hutta akuri anil amali bihi tsakani da Allah za ka yi jinkirin yin aiki da wannan hadisin kana ji daga manzan Allah? Kaga ba za ka yi wannan sakacin ba ko? Sai ce la wallahi ba zai yi ba wa kullu wahidin mukallafun bi hasabi fahmi. Da haka malam Subuki ya ce ka'ida ita ce kowane mutum to an kallafa mushi yi aiki da abin da ya fahimta ne daga abin da manzan Allah ya faɗa wanda Allah madaukakin sarki ya faɗa. Jama'a gane wannan da kyau ko? وتمام هذا البحث وتحقيقه تجده في إعلام المحققين ما لا يتي تكي شكون wannan bayanin da kuma ta hakikin matsalar zaka samu a cikin wancan littafin Ibn al-Qayyim wa kitabul Fullani da kuma littafin wancan malam al-Fullani al-musamma wanda ya sa mishi suna iqazu himam ulil absar fadakar da himman masu basira lilittida'i bi sayyidil muhajirin wal ansar wajen nuna musu cikakken biyayya ga shugaban muhajirai da ansarawa manzan Allah kenan wa tahdirihim an littiba'i sha'i'i da kuma kwabansu wajen bin wato ra'ayoyi da suka ainihin wato warwatsu fil qura wal amsar a birane da ƙauyaku min taklidil madahib ma'a alhaniyya wal asabiyya wanda mutane suka koma suna bin mazhabi kawai da zafin kai da dimin kirji baina fuqaha al asar tsakanin malaman da suka bayyana a zamani ji sunan cikakken littafin iqazul himam al-imam al-kullani kenan Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da rahma sai ya ce wa huwa kitabun fadhun fi babi kaga wannan littafin to littafi ne wanda ɗaya ne tamkar da sauran a babun shi yajibu ala kulli muhibbin lil haqq duk wanda yake masoyin gaskiya wajibi ne an yudarrisahu dirasa tafhamu tafahumi wa tadabburi wajibi ya je wa wannan littafin wato bincike da karatu karatu na fahimta da kuma na ainihin wato ƙwaƙwaf za ka ji bayanai game da abin da zai fahimtar da kai lallai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wasa bace balantana mutum ya rinka sawarwara da ita wai saboda malam wani ya ce ko malam wani ya ce Allah ya kyauta to sai mu koma sama za mu tashi inda ya ce hamisan kenan ko na biyar imamu shafi har ila yau yana cewa antum a'lamu bil hadithi war rijal minni ku almajirai nan da kuke gabana amma za mu zo mu je hakikani da imamu ahmad dan hanbal yake musa imamu ahmad ya zo ya karatu a gaban shafi to imamu ahmad kuma allah ya bashi wato daman fita kasashe ya je ya yi karatu a wajen malamai a wurare daban-daban to da ya dawo wajen shafi'i shine shafi'i sai yake respecting wannan dama da ya samu na ya je wajen malamai a kasashe daban-daban ya koyo ilimi da haka duk sanda zai yi wani magana to sai ya lura cewa ba fa duk abin da zan faɗa shine ƙarshen karatu ba wala Allah cikin ɗaliban na ko wanda ya samu karatun da ni ban samu ba to haka ya kamata duk malami da yake karantar da al'umma ya rinka tunani haka ɗauka wai kawai dan ka samu dama by chance kai ne kake karanta baki kake fassarawa duk kafi waɗanda suke gabanka zaka zama kana wawantar da kwakwalwanka kenan shi yasa abubuwan da zaka rinka faɗi ka rinka taunawa kana tabbatar da iya abin da ka fahimta kenan na gaskiya sannan ga ƙarshe kuma ka maida ilimi zuwa ga Allah to wannan zai ƙara sa maka tawazu'u kuma zai sa ilimin ka ya ƙara yin albarka amma abin da yake damun mafiya yawan masu karantarwa a yau tunaninsu in suna karantarwa duk waɗanda suke a gabansu ba su san abin da suka sani ba da haka sai ka ga malami yana yi wa ɗalibai ƙarya har a cikin majalisin wani yana sunsunan wannan ƙaryar ina cewa oh kaga wani yana magana da jahilci wallahi haka na faruwa da yawa ko ka ga limami a mimbarin juma'a yana yi wa al'umma kutuba amma ya ta ɗauko maganganun da bai san kansu ba a halin a cikin mamu da suka zo sallar wala Allah akwai wanda shi ya fitar da documentation akan wannan matsalan baka sani ba sai ka zo kai kana ta shirme da haka ba daidai bane malamai su rinka kama kaman zance suna yi a majalisun su karanta abin da yake na ilimi da kake son su sani a cikin littafin da ke gabanka wannan zai fi maka ainihin wato sauki ka je ka gaya musu wani abu na jahilci wallan ka bayyana daga nan kuma ko da ka faɗi wani abu na gaskiya sai ka ga ana shakkan shi Allah ya sa mu dace to bari ku ji Imam Shafi sai ya rinka cewa Imam Ahmad antum sannan ka duba wani respect har ila yau da imamu ahmad yake kuma almajiri ne almajirin shi ne amma sai ya rinka mashi khitabi irin na girmamawa kamar yadda ka san kana yi wa babba magana baka mashi lamiri da ɗaya ko saboda girmamawa sai ka ce ina kwanan ku a halin da mutum da kake yi to shine imamu shafi ana yake cewa antum imamu ahmad ai ku kun fi mu sanin ilimin hadisai amma fa ɗalibin shi ne fa antum a'lamu bil hadisi war rijal minni kun fi mu sanin hadisan manzon Allah kun fi mu sanin mazajen hadisi fiye da abinda mu muka sani da haka fa idza kana al hadithu sahih dan girman Allah duk sanda kuke da wani hadisi da kuka tabbatar da ingantacce ne hadisin fa a'limuni bihi ayyi shay'in yakun kar ku ji nauyi ku karantar da ni wannan hadisin akan komai fa ku karantar da ni kun ga wannan yana fassara wancan magana da muka ji a baya ko da cewa abu amr yake cewa imamu shafi yana nufin ibn hazmin afwan yana nufin duk hadisi in ya inganta ko a wajen waye to ai aiki da shi kawai a ajiye zancen wanda ba hadisi ba to gashi yana cewa duk hadisin da ka ji akan kowace matsala yace ka gaya mu kufiyan au basariyan au shamiyan hadisin ka jiyo shi ne daga mazajen kufa ko mazajen basara ko mazajen sham kaga waɗannan wurare nan ne inda sahabbai suka watsu bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wanda ya je waɗannan ƙasashe zai samo hadisin da wanda yake zaune a waje ɗaya bai samu ba ina fatan jama'a an gane sai ce hatta azhabu ilaihi idza kana sahihan dan dan haka ina fatan ku karantar da ni hadisin dan nima in koma ina fatawa da wannan hadisin matukar da ya inganta sharadin kenan kawai ku gaya mana kun je zancen imamu shafi'i kenan zance na shida ga yana a ƙasa yace al-khitab lil imam ahmad bin hanbal rahimahullah kun ga magana da muka yi ko rawahu ibn abi hatim fi adab shafi'i sadisan maganan shafi'i na shida imamu shafi yana cewa kullu mas'alatin sahha fiha al-khabaru an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي دو ونزنشي wanda aka samo hadisi daga manzon Allah ingantacce daga malaman hadisi da suka san yadda ake gano hadisai ingantattu sai wannan maganan ya saba wa abin da ni shafi na faɗa ku zama shaida na jefar da nawa zancen na kama wannan hadisin ingantacce ina raye ne ko bayan mutuwa ne jama'a shafi ya fita ko bai fita ba ya fita wanda magana al-Imam Abu Nu'aymi ya fitar da shi a cikin littafin sa al-Hilya haka al-Imam al-Harawi da al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin wancan littafin I'lam ko Alamul Muwaqqi'in sabi annabakwai Imam Shafi yana cewa idza ra'aytumuni aqulu qawlan duk sanda kuka gani nayi wani zance wa kad sahha an nabi sallallahu alaihi wasallam khilafuhu sai kuma aka samu manzan Allah ya faɗi saɓanin magana ta fa'alamu anna aqli qad zahaba shafi yace ku sani a lokacin da nake faɗin magana to hankali na ya tafi ba ni tare da hankali na 5 minutes of madness kenan ko ko 5 seconds of madness so ku kaddara cewa ban da hankali har na faɗi maganar da ta saba wa manzan Allah ina abin da shafi yake cewa kenan to kaga kai da zaka zo ka dauki fatawan da ya saba wa na manzon Allah cikin maganganun Shafi'i kai ka fahu ka kenan yanzu Allah ya kyauta daminan na takwas kullu ma qultu Shafi'i yace duk wani zance da na fada wanda da muka gama ji Ibn Abi Hatim shi ya rawaito shi a cikin wannan littafi Adabu Shafi'i haka Abul Qasim As-Samarqandi shi ma ya rawaito a cikin Al-Amali kullu ma qultu Shafi'i yace duk wani magana da nayi فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح سيتي فحديث النبي أولى فلا تقلدوني إن هر أكا سامزن دقا منزن الله إن قنتتش يسابا وناوا to magana manzon Allah shi yafi na kowa da haka kada wanda ya dogara da magana ta ya aje magana inda ya ji ta ta ci an zance na tara kun ji dama mala yace maganganun shafi sun fi yawa ko na tara yace kullu hadithin duk wani hadithi anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in dai daga manzon Allah ne tsira da aminci Allah sabata a gare shi fa huwa qawli ni ma shine zance na wa in lam tasma tasma'uhu minni ko da ku ba ku taba jin hadisin daga baki na ba ku kaddara kawai na faɗa ba ku nan ne san da na faɗa to kai a ce kai magana ka saba wa annabi ka sha giyan wake ne na fata an gane da daga nan zaka gane haukan da malaman da suke cewa a bar maganar manzon Allah a dauki ta wasu zaka gane haukan da suke akai Allah ka tsare mana imanin mu na hudun su a gurguje yan uwa masu albarka mala yace Ahmad ibn Hanbal rahimahullah imamu ahli sunna ai da ma kai expecting imamu Ahmad zai fi kowa fadin waɗannan saboda shi ya fi kowa tara hadisan shi yasa ake mai kandi ma da cewa imamu ahli sunna ne shi malai cewa amma imamu ahmad shi ko imamu ahmad fa huwa aktharul a'imma jam'an lis-sunna wa tamassukan biha yafi dukkanin sauran limaman tsara hadisai of course kai expecting haka saboda shine na ƙarshen su ma'ana ya tara nasu ilimin kuma ya samu ƙari akai dole ya fi su abu hanifa shi ya karantar da malik malik ya karantar da shafi'i shafi'i ya karantar da abu ahmad dan hanbali kaga shi Ahmadu dan Hanbali yana da ilimin Shafi'i yana da na Maliku yana da na Abu Hanifa sannan kuma a zamanin shi yana da wasu malamai da suka karantar da shi da haka ya fi waɗancan malaman tara hadisai sannan a zamanin shi an fara samun malamai da suke rubuta hadisai a tara shi a littafi wanda a zamanin su Abu Hanifa da su Maliku ya yi karanci ko mun gane dalilan jama'a da haka malam yace ya fi kowa tara hadisan kuma ya fi kowa riko da hadisin in dai hadisi ya ce kaza to imamu ahmad yana tare da fatawan hadisin nan an gane wannan da kyau ko ya ce hatta kana ya kawo wad'ul kutubi allati tashtamilu ala tafri'i war ra'ayi har imamu ahmad yana kyamar littattafan nan irin wanda ake rubutawa a bisa ra'ayi ba tare da an faɗi masdarin matsalolin ba irin littattafan fikihu da muke karantawa imam Ahmad yana ganin ba daidai bane a rubuta dan yanzu misali ka dauki kamar littattafan fiziyon namu na gida da ake karantawa tun da kawaidi ishmawi ahlari aiziya risala duka askari ina fata an gane har mukhtasaru masail ne kawai aka kawo na furuwa a zube ba a faɗin dalilansu ba za a ce maka farillan alwala guda uku ba li qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam ko haka ake cewa kawai ba a faɗa ne a wuce to imamu ahmad yana kyamun irin waɗannan saboda me yace in dai akwai dalilin su daga sunna a faɗi sunnan mana kawai ko mu fahimta jama'a yawa da haka yana kyamun irin waɗannan littattafai da za a gina kawai a bisa tsantsan ra'ayi baka san ina ne wato madogaran zancen ba walidhalika qala shi yasa imamu ahmad bari ku ji nashi zantukan na daya yace la tuqallidni kada wanda ya makale min wala tuqallid malikan wala shafi'i kada wanda ya dogara da maliku ko shafi'i wala al-auza'i ko auza'i wala thauri ko al-imamu sufyan thauri sai yace wa khudh min haythu akhadhu ka shawo daga inda suka tsotsa su ma saboda su ma ai daga wani waje suke ɗauko ilimin to kai ma ɗauko daga can me yake nufi ba wai ka daina jin maganganun su ba a'a duk maganan da suka faɗa ka jiyo meye hujjan su da haka in ka ce imam malik ya ce kaza sai ka binciko menene hujjan imam malik akan wannan matsala abin da ake cewa kenan fa in ka samu hujjan masha Allah fa bi hawa nema haka na auza'i haka na shafi haka na kowa ma jama'an gane wannan da kyau ko wa fi riwaya a wata riwaya imam ahmad yana cewa la tuqallid dinaka ahadan min haula kada ka rataya addininka a wuyan ɗaya daga cikin waɗannan ya zama iya abin da ya faɗi da shi zaka bautawa Allah a'a kada kai haka sai ya ce ma ja ani nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fa khudhihi abinda aka bada labari yazo daga manzon Allah da sahabbansa shi zaka yi riko da shi thumma tabi'ina ba'du daga sufa sai abinda aka jiyo daga tabi'ai sai ya ce to daga tabi'ai الرجل فيه مخير anan fa sai ka tsaya ka dirji saboda daga lokacin aka samu fitintinu da yawa aka rinka samun aƙidu suka yi yawa mutane suka rinka kawo barna a cikin addini yasa kaji suke cewa daga lokacin da fitintinu suka yi yawa a da duk wanda ya ce manzon Allah ya ce ya ce sai mu kasa kunni amma da fitintinu suka yi yawa sai mu ce ne sammula na rijalak ka gaya mana waye baka hadisin to daga bayan waɗannan zamun nan hatta hadisai ma na ƙarya wasu suke kirkira to kaga dole sai an tace yanzu ko amma a wancan zamanin sahabbai in dai ka ji sahabi ya ce annabi ya ce annabi ya ce ne to baka da hukuncin su jama'a gane wannan da kyau ko wa qala marra imam muhammad wata lokacin kuma yana cewa alittiba'u an yattabi ar-rajul ma ja'a an nabi sallallahu alaihi wasallam wa an ashabi cikakken biyayya shine mutum ya rinka bin abin duk da yazo daga manzon Allah da sahabbai ثم هو من بعد التابعين مخير daga bayan zamanin tabi'ai fa yace to ka tsaya ka dubi maganganun kowa wanda yake da hujja sai ka dauki tashi to me imamu ahmad yake cewa anan shine ba wai zaka matsale wa mutum daya ka ce shine alifin ɗinka har zuwa ya'un ɗinka ba wala Allah wata rana zai tsallake ba'un sai ka je wajen wani malamin da ya faɗi ba'un ko ba haka bane jama'a da haka ka'ida kenan jama'a musulunci malaman musulunci ana tsayawa ne a dubi maganan da kowa ya yi lasiyama inda aka samu saɓanin ra'ayoyi sai a dubi hujjan kowa to wanda yake da hujja hujja kuwa shine alkur'ani da sunna al'ilmu qala Allah qala rasuluhu duk zamu zo mu ji anan ka ku gama shanye zakin ta ko insha Allah wannan zantuka suna nan a cikin ainihin wato a masadir ga yana ya kawo su a ƙasa ثانيا زنتين إمام أحمد نبيو يناتي ورأي الأوزائي فتوين الإمام الأوزائي ورأي مالك ده فتوين إمام مالك ورأي أبي حنيفة ده فتوين أبو حنيفة كله رأي دك فتوين سيشي ina fata an gane ba wanda ya funa wani wa huwa indi sawa'un kaga maganan ba a wajena kowanne sunan shi zance sunan shi fatawan wani sunan shi ra'ayin wani ba wanda ya fi na wani to amma idan ana son a fifita na wani fa sai ce wa innamal hujjatu fil athar sai in duba maganganun waye daura nashi da hujja hujja kuma ingantacce to yanzu nashi shine abun bi shi ma ba don shi ya faɗa ba saboda hujjan da ya kawo kun ji yadda ake mu'amalantar maganganu daga malamai da haka ku bar mu da cewa wai ai malamai sun ce kaza a'a da suka ce kaza me ya hujjan magana da haka malamai dubu sun faɗi kaza malamai biyu sun faɗi kaza dubun nan ba hujja biyun nan suna da hujjan hadisi to tasu ita ce hujja ita ce maganar ne kun gane ka'idan jama'a so ba a duban cewa ai malam wane ne yace a ana duban hujjan malam wane ne ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya samu dace salisan na uku wannan zance yana nan al-Imam Ibn Abdul Bari a cikin al-Jami' sa ya fada zancen shi na uku wanda shine na karshe Imam Ahmad yana cewa man radda hadith Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama man radda hadith Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa huwa ala shafa halaka duk wanda aka kawo mishi hujja zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah ya ce kaza sai ya ce da Allah mu ba ku aje mana wannan magana Imam Malik abin da ya faɗa ya ishe mu Imam Shafi ya yi fatawa ba ruwanmu da hadisi ya ce to ka san kana dab da shiga wuta wani halaka ya wuce shiga wuta jama'a wallahi dab kake ka shiga wuta da haka in baka son ka fada cikin ramin yi marmaza ka dawo kan abin da manzon Allah da manzon abin da manzon Allah ya faɗi da abin da aka aini wato samu fahimtar sahabban manzon Allah daga gare shi jama'a mun gane wannan da kyau ko sai malam ya ce tilka hiya aqwalul a'imma kun ji zantuttukan waɗannan manyan limamai radiyallahu ta'ala anhum Allah madaukakin sarki ya ji kansu da rahma ya yarda da su fil amri bit tamassuki bil hadith wanda suka faɗi game da umarni da suka yi wajen riko da hadisi wannahi an taqlidihim duna basira da kuma hani da suka yi wajen a rinka musu makantan biyayya wa hiya min al wuduhi wal bayani bi haythu la taqbalu jadalan wala ta'wila maganganun kuma karara suke da Allah maganganun na akwai wani fassara da za a yi musu da ya wuce abin da suka faɗa nan babu maganganun su a karare yake abu hadisi kawai shine shari'a kada abu zancen su in ya saba wa hadisi jama'a an fahimta ko wa alaihi sai malam yace da dan haka a karkashin wannan fa inna man tamassaka bi kulli ma thabata fi sunna walau khalafa ba'd aqwalil a'imma duk wanda yace zai rinka riko da sunna ingantacce ko da wannan sunnan ya saba wa fatawoyin limaman nan la yakunu mubayinan li madhhabihi bai bar mazhabin limaman nan ba yanzu ko ya bari jama'a saboda su da kan suka ce mazhabin su kenan shine bin sunna ingantacciya wala kharijan an tariqatihim kuma baka saki hanyarsa ba baka saki tafarkinsa ba bal huwa muttabi'un lahum jami'a kai ka zama mai biyayya gare su ne gaba daya da Allah da mai bin guda daya da mai bin su duka wa ake ganin zai fi dacewa shine mai bin su duka to ya za a yi ka bi su duka shine ka rinka nemo hujjojin zantukan su duk wanda yake da hujja kawai ka bi amma kaka ce wai mu yan malikiya ne da haka kada a kawo mana fatawan shafi'iyya to abubuwan da malikiya suka faɗi na kuskure hakan kuma za a bi sannan daidai da shafiya ta faɗa ba za a bi ba kenan ina fatan jama'a ana fahimta yace wa tamassuki bil urwatil wusqa allati lam tisama laha kuma mutum yayi riko da igiyan nan ne kauri wanda baya tsinkewa walaysa kalaika min tarki sunna athabita li mujarrad mukhalafatiha li qawli sannan duk wanda bai yi wannan ba to bai dace da ainihin wato bin sunna da suka ce abita in ta saba wa zancen su ba bal huwa bidhalika asil lahum kai in ma ka bi zancen su kake daukar suna ko to ka saba musu anan ne kai musu rashin kunya Allah ya kyauta wa mukhalifun li aqwalihim al mutaqaddima kuma ka saba wa maganganun su da muka gabatar wallahu ta'ala ya qul Allah madaukakin sarki ko cewa yake fala wa rabbika Allah ya ce ba sai na rantsa da ubangijinka ba la yu'minuna ba wanda zai zanne imani hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum sai sun yadda kai ne mai hukunci a cikin abubuwan da suke yi na rikici a tsakanin su thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadai sannan kada wanda ya ji wani kaikayi in aka ce manzon Allah ya ce ya ji kawai ya gamsu manzon Allah ya hukunci kaza ya ji hankalin shi ya kwanta wa yusallimu tasliman sannan ya sallama iya sallamawa وقال أولا وجه الله يتي فليحذر الذين يخالفون عن عمره وأن سك سابا وأمرنين شي شي وجماعة شي من ذن الله to Allah ya ce wallahi su shiga taitayinsu Allah ne da kanshi yake magana nan falyahzar be careful kai da kake saba wa manzon manzon Allah an tusibahum fitna wallahi fitina na iya samun ka ne fitina kamar da Imam Malik ya fasara nan shine kufur kafirci mutum na iya zama wa arni instantly a ce maka annabi ya ce kai jayayya wallahi zaka zama arni aw yusibahum azabun alim ko kuma azaba mai raɗi ya same su a ranar lahira kenan dan fitina ya samu mutum a duniya ya zama kafiri to a ranar lahira azaba mai raɗaɗi zai same shi Allah ya kyauta yan uwa masu albarka saboda yanayin lokaci za mu tsaya daidai wannan gaba sai mun zo darasi na gaba sai mu tashi inda zai ci gaba da wannan tafsili na bayani a inda zai ce qala al-hafiz ibn rajab rahimahullahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon bin daidai da kuma aiki da abin da ke daidai yayin yin wato ba mu ikon barin abin da yake ba daidai ba ko da daga wane ne yake muna yi wa kowa fatan alkhairi anan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah